ثم الجهاد بمعناه الدفاع والتحرير للأمة الإسلامية لأنه يفتح إمكانية مقاومة الاحتلال والهيمنة الأجنبية باسم شرعية عليا ما يهدد مصالح القوى الكبرى كما تدعي وتسمي نفسها التي تب التي تبني نفوذها على السيطرة العسكرية والسياسية أما خامس هذه الأمور التي تزعج المناوئين للأمة الإسلامية العدالة الاقتصادية وتحريم الربا النظام المالي عباد الله العالمي قائم على الفوائد والديون بينما الإسلام يرفض هذا الأساس مما يعني تهديدا وجوديا لمنظومة البنوك الدولية وصندوق النقد أما سادسها فرفض التبعية الثقافية والفكرية الإسلام يا أمة الإسلام يعزز الهوية الحضارية المستقلة ويرفض الذوبان في, في النموذج الغربي وهذا يعرقل مشروع الهيمنة الثقافية التي يسعى لها هذا النظام الأعوج أما سابعها فالزكاة كنظام بديل للضرائب وسائل المكوس المحرمة فهي بنية اقتصادية مستقلة توزع الثروة أفقية وتقلل من اعتماد الناس على الدولة أو المؤسسات المالية العالمية الربوية وهو ما يقلق هذا النظام الجائر الظالم القائم على الجباية المركزية أما ثامنها فالموقف الصارم من الأسرة والجنس الإسلام عباد الله يرفض تفكيك الأسرة ونموذج الحرية الجنسية المطلقة ما يتعارض مع سياسة الأمم المتحدة الداعمة لأجندات الجندر والمثلية أما التاسع فالمرجعية الأخلاقية المطلقة في الإسلام النظام الدولي مبني على النسبة الأخلاقية بينما الإسلام يضع معايير ثابتة للحق والباطل وهذا يهدد مرونة النظام العالمي في تبرير مصالحه العاشر والأخير رفض الاستعمار والهيمنة الإسلام عباد الله يحمل طاقة مقاومة حضارية دائمة ضد الاستغلال والسيطرة مما يجعل الشعوب أقل قابلية للاندماج في النظام الدولي فتابعين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون استغفروا ربكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka bayan Allah duk mutumin da yake da adalci musulmi ne ko ba musulmi ba ya san cewar babu wani addini ko wata karantarwa ko wani littafi ko ta barki na wani manzo ko jagora da ya zo da tsari wanda yake na rayuwa da ya tabbatar da adalci ga waɗanda ba su yi imani da shi ba kamar tsari na addinin musulunci da alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani malami yana faɗa cikin malaman zamaninmu yace da za a baiwa musulmai irin haƙoƙin da aka da Allah da Allah da manzansa suka baiwa ahlul zimmati kafiran amana waɗanda suke zauna a ƙarƙashin musulmai yace da musulman zamanin nan za su samu irin haƙoƙin da Allah ya baiwa kafirai waɗannan kafiran yace wallahi da musulmai sun ji daɗi amma ko waɗannan haƙoƙin ko rabin su musulmai ba sa samu a cikin ƙasashen su a yanzu wannan adalci da saukin kai na musulmai da musulunci shine ya tabbatar da samuwar waɗanda ba musulmai ba a cikin ƙasashe na musulmai har a wajen da aka kafa dauloli ƙasashen musulmai da babu waɗanda ba musulmai a cikinsu ba kuma ba baki ba ne 'yan wajen ƙasashe ne da ba su bi adadin yatsun hannu ɗaya ba amma duka sauran ƙasashen musulmai sama da ƙasa hamsin sai ka tarar da ko yahudawa ko ka samu nasara a ciki wani lokaci har da maguzawa an kafa daular musulunci a nan arewacin najeriya amma har yanzu akwai waɗanda ba musulmai ba amma akwai wajajen da tarihi ya tabbatar da cewar musulunci ya rayu a wajen ɗaruruwan shekaru amma an shafe musulmai a wajen saboda waɗanda ba su sun samu mamaya sun samu mulki sun samu dama dama su ba za su iya haƙuri ba duk da wannan sauƙin kai irin na musulmai duk da adalci irin na addinin musulunci amma za ka ga musulman ake tuhuma da tarzoma musulman ake tuhuma kullum da cewar addinin su shine addini da baya son zaman lafiya littafin su shine littafi karkatacce sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi manzon tira da mutu su tabbata a gare shi shi ne wanda ya assasa a wato tsari na ta'addanci ko tarzoma wanda duk abin da yake faruwa da zahiri da waƙi yana karyata haka akwai coci a filastin da yake tun zamanin umar yake kuma har yanzu suna bauta a cikinsa musulmai inda ba mutanen kirki bane haka zai faru ina masallatai na musulmai da suke cikin a ƙasashe na turawa da aka buɗe tun zamani da ya biyo zamanin sabon annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi duk waɗannan ababen ba za ka ji ana maganganu a kansu ba Allah subhanahu wa ta'ala da ta gani bayan Allah me yake tsole wa kafirai ido ne dangane da musulunci me yasa duk sauƙin kai irin na musulmai ba za a taɓa yin shiri da su ba me yasa ba za a bai wa musulmai dama ba me yasa ba za a bar musulmai su samu sukuni ba su bauta wa Allah madaukakin sarki duk da ba su taba wani ba ba su kashe wani ba ba su yi wa wani rashin adalci ba wannan ba shi zai hana a samu mutum ɗaya biyu uku ƙungiya ɗaya biyu da za su koma su je su yi wa wani zalunci ba wannan ba musulmai suke wakiltawa ba musulmai ne suka aike su ba sannan idan ma ka yadda musuluncin suke wakilta ai ƙungiyoyi da ƙasashe da tsare-tsare da zalunci da ake yi wa musulmai ya nandanka irin wanda irin waɗannan da mu a ganin mu kuskure suke yi suke yi wa waɗanda ba musulmai ba to amma musulmai ba su da baki ba su da kafofi da za su isar da nasu sautin ba su da shugabanni da za su yi magana da yawunsu da yawun addininsu shi yasa za ka ga kullum kullum duk abin da aka je ko na tuhuma yakan faɗi a kansu ya zauna ba tare da an samu muryoyi da za su kare addini na Allah maɗaukakin sarki ba. me yake tsore wa kafirai ido dangane da musulunci musamman tsari na duniya da ake kokarin a tsora duniya a kan shi a yanzu wani malami ya ce ababe ne kamar goma zan takaita insha Allah gwargwadon lokacin da ake da shi na farko akwai abin da addinin musulunci ya tabbatar wanda duk rikicin da ake akai ake yi wato mafumi na tauhidi tabbatar da kadaituwar Allah madaukakin sarki Allah subhanahu ta'ala shi ya samar da samuwa subhanahu ta'ala shi ya cancanci bauta saboda shi ya halitta shi yake azurtawa shi yake komai subhanahu ta'ala. to duk rikicin al'ummomi da annabawansu a kan wannan tauhidin ake yin shi sannan akwai tauhidu alhakimiyya tunda an yadda Allah madaukakin sarki shi ya yi bauta shi ya samar da duniya kuma an yadda ko waɗanda suka yadda sun yadda daga cikin mabiya annabawa cewar Allah shi ya cancanci bauta kuma hankali ma yana tabbatar da haka ya za ka bauta wanda bai halicce ka ba bai baka ci ba bai baka sha ba babu abin da ya yi masa lokacin da aka halicce ka bai sani ba akan me ya cancanci bauta amma subhanahu wa ta'ala duk wata siffa da ya kamata wanda a rintsina mai a matsayin ubangiji ko wanda za a bautawa subhanahu wa ta'ala yana da waɗannan siffofin da biye hankali na tabbatar da cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata duniya ta risnawa amma akwai waɗanda suka karkace suka bauɗe kuma suna so sai sauran mutane sun dawo sun bi su suna bautar shedan sannan suna so mutane kuma su zo su bi su su bautata musu sai ya zama ko kuna bautar waɗannan shedanin su kuma suna bautar shedan a ƙarshe dai shedanin ake bautawa kuma Allah madaukakin sarki yayi hani akan wannan alam a'hadu ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم bayan an tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki sannan ya zamanto da jagoranci jagorantar wannan duniyar ya zamanto ya tafi akan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da yawa daga cikin kafirai baya da musu ta gina masallatai ku zauna ku yi ta karantarwa da yawa daga cikin kafirai wannan baya da musu musamman idan sun yi kokari sun dan karkatar da ku a barin ainihin tabarki ko kuma musuluncin da yake yana da tasiri domin idan ka ga musulmai suna musulunci amma bai motsa su ba bai magance musu matsalolinsu na zamantakewa ba to gaskiya musuluncin da suke karkatacce ne wallahi addinin musulunci ya fi karfin haka baya barin mutane da irin waɗannan matsalolin da suke cikinmu akwai abin da aka bari ba a aiki da shi amma a cikin shekaru ashirin da uku kasa da kasa da kwatan karni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daidaita jazirar larabawa sannan ya samar da mutanen da suka daidaita wannan duniyar gaba ki ɗaya duk a ƙasa da shekaru ashirin da uku mu shekarar mu nawa muna musulunci amma wata damuwar tun wata damuwar ta fi shekaru ɗari a cikin mu to ina matsala take an bar gyaran a cikin alƙur'ani yana nan a cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu saboda haka wannan tabbatar da tauhidi na kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da kuma cewar dole tsarin mulki da tsarin siyasa tattalin arziki da dukkan rayuwar mutane ta tafi akan tsari na Allah madaukakin sarki wannan na daga cikin abin da ya janyo wa musulmai tsana domin abin da musulmai suke faɗa bilisanil hali wal maqal da harshen su da kuma yanayin su shine cewar babu wani mulki babu wani iko da yake sama da iko na Allah subhanahu wataala su kuma ba haka suke so ba suna so kowace al'umma su tattare ta a cikin wasu iyakoki kilomita kaza ɗari kaza dubu kaza miliyan kaza kar su wuce nan sannan ya zamanto za su samar da wani jagoranci da shi ne zai tsara musu addini zai tsara musu rayuwa zai tsara musu komai kowannan abin ya dace da doka ta Allah madaukakin sarki ko bai dace da shi ba musulmai suka ce ba su yadda da wannan ba kuma ba za su yadda da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shari'a kaga babu yadda za a yi a zauna lafiya da musulmai domin dukkan al'ummomi dukkan addinai sun bi sun rusuna wa wannan sabon tsari na duniya amma musulmai su kaɗai suka ke shi yasa ba za a taɓa barin musulmai su zauna lafiya ba za ka yi mamaki har mai bautar saniya a indiya mai bautar ɓera mai bautar maciji babu wanda ya kula shi babu wanda ya ce mai cikanka taimakonsa ake yi amma musulmi da ya ce Allah maɗaukakin sarki zai biya ka bar shi domin wancan da yake bautar saniya sun san shashancinsa yake yi ba shi da tsari na rayuwa su za su kawo mai tsarin rayuwa saboda haka ya zai bauta wa saniya in yana so idan ya yi sujjada a gabanta ya yi awa ashirin da hudu sun san wannan babu abin da zai canza dangane da abin da suke kokarin tabbatarwa amma musulmi idan ya ce zai bi Allah madaukakin sarki ba zai yadda da duk abin da za a kawo na shirme ba Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu bayan Allah abu na biyu da yasa aka tsani musulmai a cikin wannan duniya shine wato tsari da addinin musulunci ya samar na fikratul ummatil wahida al'umma daya da nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisai masu tarin yawa tsari na al'umma daya al'ummar da bata san wasu iyakoki irin waɗannan na zamani da aka samar da su ba da musulmai suna da yankuna ne ba ƙasashe ba yanki na sham hijaz yanki na misra nan arewacin afirka nan kana da andalus da can arewacin afirka da ka tsallaka kogi can andalus yanki ne guda sannan kana da gabashin kasashen musulmai kana da su iraki da wajajen da ta kunsa har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya fadada wannan addinin to yankuna musulmai suke da shi sannan musulmi zai fita da za a haifi musulmi a nan najeriya ya girma a ƙasar saudiya ya koma ya zama shugaban ƙasa a can misra ko kuma ya zama wani gwamna ƙarƙashin khalifa na musulmai ka sake gani ya tashi a nan ko kuma ya haife shi a wannan garin ya yi karatu a wancan garin ya je ya zama mufti babban malami a cikin wani gari ba za a ce wannan ji ya zo ba ko yau ya zo ko kaza ko ba dan nan bane ko menene addinin musulunci bai san wannan ba so kuma ba haka suke so wannan rayuwar ta tafi ba suna so a karkasa mutane gwargwadon kabilanci da tushe da suke da shi da kuma yanayi da suka samu da kuma addini saboda a haka ne su yi ta gwada kawunan ku su yi ta haɗa ku faɗa su dinga samun mamaya a kanku suna karkashe ku suna kwashe muku arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu babu abin da yana daga cikin ababen da suke tayarwa kafirai hankali a cikin wannan a cikin addinin mu na musulunci shine wannan haɗin kan alwahda ال- ال- الوحدة الفكرية أو وحدة فكرة الوحدة الأمة babu abin da yake wannan tayar musu da hankali wanda ga cikin shedaninsu yake cewa abu uku idan musulmai suna da shi wallahi ba za ku taɓa iya samun mamaya a kansu ba yace na farko wannan yan uwan takardar su domin a wajen musulmi dan uwansa idan ya fita daga cikin musulunci to makwabcinsa da abokinsa da dan uwansa musulmai da bai taɓa ganin shi ba bai taɓa jin labarinsa ya bai taɓa jin labarinsa ba ya fi wannan dan uwan nasa da ya ridda ko wannan dan uwan nashi da ba musulmi ba musulmai suna da wannan za a taba wani musulmi a can karshen duniya ka ji kamar kai aka taba an mace aka taba ka ji kamar taka aka taba idan karami ne ka ji kamar ɗanka aka taba amma waɗanda ba musulmi ba su da irin wannan shi'urin yace na biyu wannan hijabin da mata suke sanyawa wallahi matakar suna sawa ba za ku samu kansu ba domin idan aka nutsar da mutane a cikin babi na sha'awa zai zama ba su da wani tunani sai kokarin neman ina za su biya wannan bukatar su ta sha'awa mutum ya je yi sana'a amma ya je ya kare a zina mutum ya je yi sana'a ya kare a kama ɗakuna a hotel ya kai wa matan banza ba shi da wani tunani a duniya ko a jefa shi harkar shaye-shaye nan ma ba shi da wani aiki sai kullum ya je yana cikin maye duk wanda aka yi nasara aka jefa shi a ɗayan biyun waɗannan ababe ko an gama da shi kuma al'umma ta yi hasara sai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ya dawo yace abu na uku Ka'aba domin Ka'aba ita ce alama da take nuna cewar waɗannan musulman al'umma ɗaya ce ka duba duk rikicin da yake tsakaninmu da musulmai amma a lokacin aikin hajji za ka tarar da ahalus sunna za ka tarar da ɗan shi'a za ka tarar da kowa za a je a yi sallah a bayan limami ɗaya za a yi aiki lokaci guda za a taru a waje guda ko ina tare za a dinga yi in aka koma sai a je a ci gaba da waɗancan rikice-rikicen da sauran saɓani in dai saɓani ne a ƙida son zuciya ne ma saɓani a furuwa na bikin da sauran matsaloli da suke iya karɓar saɓani wannan abu ne da hankali baya korewa kuma dole ne a same shi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da abu na uku da yasa ba za a zauna lafiya da musulmai ba ba za a bar musulmai su samu sukuni ba yasa aka tsani musulmai shine suna da fahimtar shari'a ta Allah addinin musulunci ya samar da tsarin rayuwa tun daga farko har ƙarshe saboda haka musulmi ba shi da bukatar wani ya zo ya karantar da shi ya zai siyasa tattalin arzikinsa zamantakewarsa ilimi da sauran ababe musulmi ba shi da bukatar wani ya zo ya karantar da shi ya zai waɗannan ababen duk wanda ya zo ya tarar da musulmai da waɗannan ababen gabaki ɗaya tsarin da turawa suka zo suka tarar a cikinmu da sarakunanmu na addinin musulunci ya fi tsarin da muke kai a yanzu ya fi shi samar da adalci ya fi shi komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya to wannan sai ya zamanto kamar hatsari ne akan su tsarin da suke kokari suna kokari duniyar ta tafi bai ɗaya tsari guda yadda suka halatta auren jinsi a can kuma nan ku halatta yadda aka halatta giya a ko'ina kuma ku halatta duk abin da suka yi kuma ku yi haka suke so duniyar ta kasance ba su suka yi halitta ba ba su suke azirtawa ba amma a dole haka suke so su kasance musulmai su kaɗai ne suka ce a duk da akwai wasu matsaloli da waɗanda ba musulmai ba su ma ba su yadda da su ba sai abu na hudu ƙoƙarin bai wa kai kariya duk lokacin da aka afkowa al'umma ta musulmai za ga waɗanda ba musulmai ba da su suke afkawa ƙasashe na musulmai su suke irin wannan zalincin ƙarƙashin hujjoji da yawa za a daga a ambata waccan ƙasa tana da makamin kare dangi da suka yi wa iraki waccan ƙasa sun ɓoye ɗan ta'adda yadda aka yi wa afghanistan saboda sun karbi wani waccan ƙasa tana da kaza wancan musulman sun musu laifi kaza a tattaro sojoji na ƙasashe talatin yadda suka yi wa afghanistan ƙasashe hamsin yadda suka yi wa iraki a zo a rusa ƙasashen musulmi sauran suna kallo ba za su iya komai ba duk wanda ya tashi zai kalubalance su ko zai yaƙe su sai su sake manna mai wancan sunan na cewa ɗan ta'adda ne shi amma shi fa ya taho ya baro kasarsa ya zo zai yaki musulmai amma musulman da ya tashi zai kare kansa ya kare mutuncinsa ya kare addininsa shi kuma shine mutumin banza to musulmai suna da irin wannan duk da wannan abu ne na kafara duk wanda kafar mai shi dole zai tashi yayi kokarin yayi kokarin kare kansa sun zalunci hatta kasashen da ba na musulmai ba kuma waɗannan mutanen ma ba su basu ba to ta yaya musulmi zai lalace wadda bai yaki wani ba amma wani ya taho kasarsa ya yake shi kuma kace ba zai baiwa kanshi kariya ba wannan yana daga cikin sha'air alamomi na addini na Allah madaukakin sarki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al'umma idan ta bashi sai ta kaskanta kuma ga kaskancin ana gani Allah subhanahu wataala ya shirye da mu akwai adalci na tattalin arziki da kuma haramta riba shi kuma tattalin arzikin duniya gabaki daya ya ginu akan wannan ribar to kaga ba za a taɓa yin shiri da musulmai ba su kuma musulmai ba za su bar wannan tsarin ba domin ba wani katin banza bane ko wani dan giya ko wani shashasha ya zauna ya ce musu riba haramun ce ko kuma dole a yi adalci wajen rabo na arziki a'a Allah subhanahu wataala ya faɗa ga ayoyi a cikin alqur'ani ga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suna da yawa kaga musulmai ba za su bari ba kamar yadda wancan ya je zauna ya tsara kuma ka zo ka ce dole sai mutane sun bar abin da Allah subhanahu wataala mazanin kowa da kuma mahalicci ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta bai san hakikanin abin da ya halitta bane ba shine mai tusasawa sannan kuma shine wani masani mai labartawa subhanahu wa ta'ala to Allah yana ce mana shi ya halitta mu shi ya san abin da yake dacewa da mu to ya wani katon banza zai je kirkiri wani abu in ya kirkira da shi da al'umma su je su amma ka tsallako koji ka tsallako teku ka zo ka ce wa musulmai sai sun yi wannan abin idan ba su yi ba kuma sun zama mutanen banza babu adalci a cikin wannan kuma haka al'amarin yake idan kafirci ya samu ɗaukaka abin da zai faru kenan ka bi tarihi duk lokacin da kaga an samu adalci a tsari na duniya zaka ga duniya tana hannun musulmai ba sa bari a zalunci hatta wanda ba musulmi ba amma in kaga ana ta'addanci ko ina ya je yaje akan dan wani arziki wani abu kadan na duniya sai a zuwa tarwatsa al'umma a hana ta zaman lafiya a hana ta sukuni saboda dan wannan abun musulmai ba sa bari a yi wannan lokacin da suka samu karfi kuma sun san addinin musulunci dan yayi karfin da zai jagoranci duniya wannan zaluncin da turawa suke yi da ƴan koransu da munafukai na musulmai wallahi ba su isa su yi shi ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai matsaya da musulunci yake da ita dangane da tsari na iyali su tsari na iyali a wajen su ya rubuce ya rushe ƴaƴan da mutum yake tare da su a gida ba shi da tabbacin cewar ƴaƴansa ne akwai ƙasar da suka ba da dama a yi gwaji na DNA abin da aka samu ƴan mutane kaɗan da suka amince suka je suka yi sai aka samu fiye da kashi 60 cikin 100 na ƴaƴansu duk ba na su bane gwamnati dole ta ce a dakatar da wannan abun zai haifar da masifa amma musulmai ko da an samu wani abu makamancin wannan a cikin su zaka samu mutane ne tsiraru suke da irin wannan galibin musulmai ba haka suke ba galibin matan musulmai ba sa wannan cin amanar ana samun waɗanda suke yi a cikin su haka sauran tsare-tsare da suka danganci jinsi suka danganci ababe irin waɗannan na sha'awa kowa ya san irin barnar da suke yadawa a cikin wannan duniyar dole a yadda namiji ya auri namiji mace ta auri mace mutum zai iya auren dabba da sauransu dole ne a yadda ana ta matsawa ta hanyar kwaɗaitarwa ta hanyar tsoratarwa ta hanyar barazana babu abin da ba a yi da ta hanyar dabaru da sauran makirce makirce wanda wannan alhamdulillah har al'ummomi daga cikin yahudawa wasu daga cikin nasara da wasu da ma suke maguzawa sun ki su karɓi wannan wannan na daga cikin abin da duniya sai ijma'i ta haɗu wajen kin karɓarsa in ban da waɗannan wakilan na shaidan Allah madaukakin sarki ya dace da mu sai abu na tara na kusa da ƙarshe akwai almarja'iyya al-akhlaqiyya al-mutlaq addinin musulunci waɗannan halayen na ƙwarai ba zaɓi bane dole ne ka zama mai gaskiya dole ne ka zama mai amana dole ne ka zama mutum mai tausayi dole ne ka rayu yadda Allah madaukakin sarki ya ce ka rayu amma a wajen su suna da abin da suke kira an-nisbiyyal akhlaqiyya sai kaga dama kai in ka gaskiya za ta amfani da kai za ta amfana da kai ka zo mai gaskiya duk inda ƙarya ita za ta fitar da kai ko za ta sama ma kuɗi ko mulki ka zama makaryaci a wajen su ba komai bane sai zama da addinin da halaye na kwarai duka ra'ayi ne idan ka so kai riko da su idan baka so ba kar kai riko da su mu kuma halaye suna daga cikin sawabi kuma a addini na Allah madaukakin sarki ababe kafaffu da ba sa canzawa yadda aka ce a yi gaskiya tun zamanin annabi da kuma mamaya musulmai sun ci wannan dukkan al'ummomi sun rusuna wa gwamnati ta duniya da take tashe ɗan waɗanda suke ƙoƙarin samar da yanayi da judal zai fito dukkan al'ummomi sun bi dukkan addinai sun bi al'ummar musulmai al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce take wannan shi yasa ko ina zaka ga ana bikin kashe musulmai ana bikin yanka su da sauransu kuma kamar yadda muka shaje ka ga haɗin kai da turawa suke da shi da ƙasashe na turawa amma al'ummar bosnia turawa ne danginsu ne dangoginsu ne ‘yan uwansu ne jininsu ne amma saboda sun kasance musulmai ku ga irin yanka sun da aka yi a 1994 ku ga irin abin da aka yi musulmai a wannan wajen saboda haka ƴan uwantaka ita ce ƴan uwantaka ta addini ƴan uwantaka ta tunani ƴan uwantaka ta aƙida duk wanda kuka daidaita a aƙida da tunani da shi to za ka ji cewar kana ƙaunarsa kana da kusanci da shi duk wanda ka yi saɓani da shi a layin tunani da layin addini da layin aƙida za ka ji cewar yana ɗan nesa da kai ko da akwai wata maslaha ta rayuwa kasuwanci ko wani abu da ya haɗa ku da shi wannan abin haka yake duk wanda ya faɗa aka san haka ba daidai ya faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu shi yasa wannan yana daga cikin ka'idoji manya addini na Allah madaukakin sarki shekul islam ibn taymiya yake cewa duk wani abu da ya ci karo da haɗin kai na musulmai duk wani abu in dai mustahabi ne yake ajiye shi haɗin kan musulmai yana gaba da wannan abin Allah subhanahu wataala ya dakatar domin daga zaran musulmai sun rarraba wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ana jayayya ana sabani za a samu fashal karewa sai kuma karfi na musulmai ya tafi kamar yadda ya faru yanzu suka yayyanka kasashen musulmai suka daddasa su wasu injiya guda biyu sai suka zauna suka raba kasashe na musulmai aka baiwa britain aka baiwa faransa aka baiwa italy da sauran kasashe na mamaya da kasashe na mulkin mallaka kuma aka fasu suka yi abin da suka yi tun daga lokacin aka busar da shari'ar allah maɗaukakin sarki a barin hukunci da jagoranci da kuma rayuwa ta mutane wanda shi ne yanayin da ake ciki har kusan yau allah subhanahu wataala ya tsara mana shari'a malamai suna cewa babu masifa mafi girma da ta shafi musulmai na wannan zamanin kamar busar da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala domin dukkan barna da kake gani yanzu duk wa'azin da za a yi duk da'awar da za a yi wallahi ba kai saka hana barna ba domin musulunci ba shi da jagoranci addinin Allah subhanahu wa ta'ala baya tafiya sai da wasu ababe na farko galibin ibadoji addinin Allah madaukakin sarki jama'iyya ne tare ake sallah tare ake azumi lokaci ɗaya ake da sauran ibadoji da alamomi na addini na Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai hudud iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda su ma sai da gwamnati sai da karfi sai da tsari za a iya aiwatar da su saboda haka yanzu kuna ganin mazinaci a unguwarku ba yadda kuka iya da shi haka za ku yi hakuri sai da kowa ya tattara yayansa kuna ganin mutumin banza ba yadda kuka iya da shi idan kuka je tsari na ƙasa sai ya ce muku wannan so a wajen su ba laifi bane in dai an samu yadda tsakanin namijin da macen ko da matar aure ce kuwa domin haka yake a wajen su turawa Allah subhanahu wata'ala ya shirye duk Allah madaukakin sarki kara mana shirya wannan i da musulmai suke yi na mamaya da manyan kasashe suke yi yana daga cikin abin da ya janyo musu a tsana domin so suke kowa ya bi su su jashi su kai shi yadda suke so sannan su yada barnar da suke gani sai dan yada ta kafin jujjar ya bayyana Allah madaukakin sarki kara mana shirya Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare mana addinin mu ya kare mana imanin mu Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin kasashenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi da uwanmu da suke cikin masifa da yanki na Gaza da sauran kasashe na musulmai da kuma ko'ina a faɗin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora su akan waɗanda suke damun su daga cikin kafirai da munafikai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin sa Allahumma a'izza al-islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختاما وكيدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين أقيموا الصلاة